لا ينفع وكلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو مسرا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولا علمنا دائما أن الفشل أثم آمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله شكا أيكم حج شكا أيكم عمرة وحقوقه والواجبة والمستحبة حقوقه سنواجب للمستحب شكا سوء أما لله سوى الله لا لغرض الدنيوي بعد أن بوي الدنيا mutum za shi aji zai san Allah aji kawai zai don kuma zai yi biye da saboda Allah kar ya so mana wata bukatar da ta kan zuciya ta rayuwar duniya Allah a gare shi a kayi alin shirki faruwarsa da kuma zai sa shi don a wasu ya fice ba shi da kwanciya da rikin abin da annabi alaihi salatu wassalam ya yi mana na alheri Allah ya saka mana Amin.
ya koyi mana biyayya gare shi alaihi salatu Amin.
ƙarshen suratul kahf cewa Allah ya yi ce mana kul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya mutum ne ma wahayi da ke anna ma ilahukum ilahun wahid to ba wani tauhidi ta ubangijin ku ɗaya ne amma kaman kan da rubu da ba a rage yi wanda da yake son game da Allah ranar da zai mutu wanda Allah talin alin bal ya amal amalan salihan bai aiki na gaskacce in ya yi bai kuka kyau zai ce wala ya shirik bi ibadatar da ya hada zai hada shi da abu bai dan shi kawai kuma in ya haka shi ke da haka nan da kansa ya ce a cika hajji a cika umra amma saboda allah ya da garbin duniya ne ba da wani bukata ta duniya ba wanda ya je wannan guri kamata ya fahimci cewa akwai wata tafiya a gabansa wacce ba ta zo ba ta wuce ba wannan tafiyar akwai tashin hankali a ciki akwai tsaunuka akwai kwallon a cikinta wanda dai ya je ba shi da gani ya shiga uku idan mutum ya je wannan gurin wannan ranar wata mukoci haɗari ita ya kokari shi isa ubangiji ta wani wata ala surar da ya ambace aka ambace da surar da hajji dan a gaya wa dinka alhaji da abin da ya kamata yi da Allah ya ce ya ayyukan nasu ta ƙorafa إن زلزلة الساعة شيء عظيم يجب في سورة الحج زلزلة الساعة شيء عظيم wannan girgizar ta ranar tashar kyama abu ne mai girma yau mai tsarauna ha da zahar kullum murda amma arda duk matar da ke shirya da ɗan da ta hamfara da shi tare da larabci da kada kullum murji'in da ake saboda namiji ba ya shayarwa saboda kuma murji'u ake ce da mai shayarwa a haihu ake ce mai haihu a bagiji akan ce da ita anis a wace anis da su hamilu da ciki wace hamilu amma a na ƙwarƙani da ce murji'a sannan ta ɗin ta balaga shi kai hikima ba matar da take shayarwa a wannan tsawon lokaci wato daga haihuwar da zuwa yayi wannan sunan ta murjiu wacce ta ɗauko ka ta ba shi yake shafe da ce murjiyar yana cikin shan ko da ba zan kyama za ta amfana da shi sai fitar da shi sai kama sannan mutu da kullu za ta hanyar kauna don mai ciki sai ta haihu wata ran za ta sukara za ga mutane suna maye وما هم بسكارى ما وجدت كشاوى ولكن عذاب عذاب الله شديد عذاب الله ke sauri ba duka ake ba ba dauri ake ba a cikin jin mutum dubu ɗaya da zai dinga tsira guda ɗari tara da casa'in da tara wasu za a dinga tafiya da su to lokacin da Allah ya fara wannan siyasa wanda bai ke jini kiyama ta yare kasa ta ce wannan ranar shi ta na bude suratul hajji in ka je hajji wannan abin ya kamata ka nemi tsira a kai ba har ka duniya ba a mutane suka je kullum wata muna da bukatu a gida muna da kaza kaza har wani ka ji hankalin ta tashi wani wani ce shi ne zuwa hajji sai shi wasu ba ka dina bai shi saboda ya ga mutane sun lalace kowa in ya zo ba shi da abin da yake magana a aikin hajji in ya zo ban da bukatunsa da duniya wancan abin da bai zo ya wuce ba shi da galibu wanda suke kokarin ya samu wuta ya samu gari ko ya tsira a wannan ranar ba ta gaba. Saboda wannan sai ka je harkar lahira neman yardar Allah subhanahu wata'ala ita ake yi in an gama wannan to kuma harkar duniya ta ɗazu ita kuma sai a saka ta a ce kar mutum ya tattara tunaninsa da hankalinsa da burinsa kawai ya tattara shi akan duniya in yi haka ya kuskure wuri ne na neman yardar Allah subhanahu wata'ala in mutum ya gama ya je madina to ya yi ƙoƙari ya ɗosano haske kar ya kuskure je madina ya fito ba tare da ɗosano haske ba wannan hasken shine ya aje son zuciya a rayuwarsa domin wanda ya je gurinsa wannan kabar bai taɓa rayuwa a kan son zuciya ba annabi alaihi salatu wassalamu ana cewa hassaka bil huda fi kulli shay'in walasta tasau walasta tashau illa ma yashau Allah ya keɓance ka da shirya a komai ba abin da kake so sai abin da mahalicin kai ke so to mutum ya je ya ɗosa na wannan hasken duk abin da zai a rayuwarsa ya ga ya aje son zuciya ya nufi Allah da shi to a nan ne mutum zai samu galihu wanda zai samu alheri za sami yardar Allah subhanahu ta'ala ya nemi tsari daga fushin Allah subhanahu ta'ala ya nemi tsari daga wato su'ul awaqibi fil umuri kullaha sannan ya nemi aljanna ba tare da azaba ko wahala ba musamman aljanna ma zama ɗiban farko hayarin ma'aiki salasalam ahalul babil aimani to guri ne da za ka samu wannan lamuni ne ka je kai saboda Allah za ka ga abin da za a yi maka domin duk wanda ya haji ko umra daga lokacin da ya ce labbaik Allahumma umratan wa labbaik Allahumma hajjan labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك wannan talbiyar ce ta tankare alam gaba daya sannan Allah zai riga mala'iku wa kona ne duk abin da ya roƙa zan masa duk wanda yawa alfarma yau zan masa to kana tafiya misali ya ce daga Madina ka taho kilomita 400 da wajen 20 da wani abu kana nan alfarmar kana addu'a ana karba lokacin da ka zo shiga cikin garin maka ko haramin maka nan ma sai za a take maka wata alfarmar da ka zo alamma inna hadhal harama haramuka wal baita baituka wal amna amruka jituka min biladin ba'idati bi dhunubin kaseeratin wa a'malin sayyi'at wa ghfir lana wa liwalidina wa li kulli man lahu haqqun alaina kai ta neman gafara to sannan kana zuwa ka sauka lokacin da ka je za ka shiga masallacin harami kana daga waje in idan ka yi hango ciki Allah sa idan ka yi hangiri ga ɗakin ka'aba kana gani an ƙara maka mukami sai a buɗe ƙofofin sama na karɓa addu'a duk abin da ka roƙa Allah zai maka to in ka sauka cikin ursu wannan kewayen nan kuma sunan ma sai a ƙara maka mukami kullum mukami yake ƙara ma igiya lokacin da ka kalli alhajar al'aswar ka yi haka bismillahi allahu akbar to sai a buga maka tambari shine yaminin lahi sina umar radiyallahu anhu ya kalli gurin yace kai hajar al'aswar dutse ne baka cuta baka amfani ba dan na ga manzon Allah sallama ya tambance ka ba da ko kallon ka ba zan ba sai sina ali radiyallahu anhu yace yana da amfani idan kai wannan za a buga maka tambari na shiga aljanna rahama ce to an baka daraja to daga nan shi ka shiga dawashi to an sake kara maka wata alfarma kana kewayawa kana yi ta'addu'o'inka kana yi kana salati ga annabi alaihi salamu kana kammala wannan dawakun to kuma an kara maka wata igiyar lokacin da zaka yi sallah raka'a biyu in kai ita ma duk abin da kake so za a yi maka in ka idar da sallah raka'a biyu sai kuma ka tafi ruwan zamzam dan da annabi alaihi salamu haka yi in ka je nan ma kara maka wata igiyar a lokacin zaka yi bismillah ka sha zamzam ɗinka kuma yau Allah kirari ka kuma faɗa masa cewa manzo Allah sallama ya gaya mana ma'u zamzamu da ma shariba lahu ruwan zamzam da abin da aka sha sai ya tabbata to annabi alaihi salam sai koya mana in zaka sha ga abin da zaka yi annabi alaihi salam da yace ruwan zamzam duk abin da ka sha da burinsa sai burin ya tabbata sai ce wa ana ashrabuhu da adashi yawmil qiyamah ni ina shan sa saboda yawan maganin kishirwa ranar tashin alqiyama kaga ya koya mana abin da zamu kuma da hankali akai alayhi salam to in kai wannan sai kai addu'o'i to daga nan kuma sai ka tafi safa in ka hau kan safa sai ka juya ka kalli ɗakin Ka'aba ka sake haka da hannunka bismillah Allahu akbar don ma kuma an hada kamar bodi ne da kan mota da dawafinka da sa'ayi ya haɗu to sai kuma ka ci gaba da girmama Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir haka annabi alaihi salam dinga girmama Allah sai kuma ka gangaro ka tafi kana ta addu'a ka je ka hangora nan ma ka sake kabarbari ka addu'a ka gangara har ka gama in hajji ce kuma ka saurari lokacin fita in umra ce shikenan sai ka sai ka je kuma kai aski ko kai sai sai to duk wannan mukaman kara maka ake ninka shi ake ninka shi ake to yi kokari ka sami yardar Allah a wannan yi kokari ka samu aljanna yi kokari ka samu tsari daga azabar Allah yi kokari ka samu tsari daga fushin Allah subhanahu wataala yi kokari ka samu arzikin da baya yankewa na duniya da na lahira ka nemi rufin asiri shikenan sai ce wal hajji wajibun ala kulli muslimin hajji wajibi ce akan dukkan musulmi hurri da baligin baligi aqilin mai hankali musta'i kuma mai iko marratan fil umri sau ɗaya a rayuwa wanda mutum bai taba zuwa bangije sunanta hajjul islam hajjin musulunci da ita Allah yake auna mutum komai aka saka a sikeli ana auna duk da mutum je maka to Allah ya gama auna shi ya kokari kai ya dawo baya wannan hawan ki mutu a kansa ya kare kuskura ya ci gaba da wa Allah abin da ya ga dama kuma hawan da aka yi masa izubi ya aunu shi kenan da mai hankali wanda yake da iko yana da guziri wanda zai tafi da shi da abin da zai bari a gida sannan kuma yana da lafiya ta jiki da ta hankali sannan kuma akwai lafiyar hanya babu yaƙi ba fita wanda zai iya sa baki a cikin aikin haji in mutum bai je ba sai wanda ya shahara a gari ana ganin kamar yana da dama bai je ba to sarki zai iya kiransa ya ce da shi wane tsakanin shari'ar musulunci da kai Allah ya isa a wannan zacin ke kakura amma idan akwai al'imamul a'azam wanda yake shine khalifa yake wakiltar annabi alaihi salamu a duniya gaba daya to shi zai iya zuwa cewa na lazamta maka bane sai ka ji shi kenan wanda ba shi ba sai dai a yi masa Allah ya isa in ya ki zuwa ana tsammani na da ikon zuwa bai je ba iya abin da ake yi kenan sannan akwai hikima wajen shar'anta shar'o'i musamman guda uku kaga sallah Allah ya sanya ta ta zama wajiba wujuban muwassa'an wajibi ne mai yalwa idan azhar ta zo lokacin ta ya shiga to zaka iya sallar raka'a hudu ita ce azhar din zaka iya maimaita hudu ka iya maimaita hudu sai kai to shurin masaki la'asar ba ta shiga ba to shine muwassa haka la'asar zaka iya mata haka magarba ka isha haka asuba amma me yasa Allah ya yi ta da haka saboda ita kullun ake kuma so biyar kuma al'ummar musulmi masu yin aiki ne ba a yadda da zaman kashe wanda ba ba a yadda da zaman banza ba kowa yana da abin yi wanda zai sa rayuwa ta ci gaba wannan haka ake ko sana'a ko kasuwanci ko wani abu da da zai ba wa al'umma ci gaba shi sa lokacin ta ya zo sai a ce Allahu akbar Allahu akbar wato siga ce ta tafdili ba Allahu kabiru ba Allahu akbar abinda ake nufi ayyukan da kake kai na sana'a na kasuwanci na wata gudunmawa kabirun mai girma ne na da daraja to amma ka zo wajen wanda ya fi shi shine Allah haja wannan muhimmar ka zo wacce tafi ta dan lokaci ne in ka gama sai ka dawo to wannan ayyukan da ake yi na yau da gobe da aka saka sallah da yalwa an yi ne da hikima idan kun zo wani abu ya tufke muku kun haɗu kuna yi ba ku je kan ɗan ba ba ba ku samu bakin zare ba ba za ku ajiye ku tafi sallah ba in ku aka je ko tafsi abin ya kare to ku dakata ku ci gaba da yin wannan abin ka ku ce gabar da abin ba zai kare ba to sai ku dakata ku yi sallah saboda lokacin yana da yalwa idan babu ilimi lokaci yana cika in taro ake sai gaba ta san raga hannu mu sai an tashi an tafi aje sallah to ba haka ake ba wanda kuke wata muhimma sai ku ja to gurin zai iya daukan da subhanahu wataala wala umratu sunnatu ita kuma umra sunna ce ba ba wajibi bace akan kowa sallah ce fa in uhsirtum in aka tsare ku wato aka datse hanya muni'itin aka hana ku bi a duwin da wani maki ya zo ya datsa hanya au fitinatin ko ko ta fitina ta tashi to magana kuma ta samu wani abu daban shi yasa mutum ya yi niyyar haji ko umra labbaik allahumma umratan ko labbaik allahumma hajjan sai ka ce mahillu ha haisu habastani duk inda wata matsala ta same ni to anan zan warware sai kai wa Allah wannan sharadi mahilluha haisu habaltani da inda ka tsare to zan cire sallah ce to in haka ta faru famastaisara min alhadi abinda ya sauƙaƙa na hadaya shine yake wajibi alaikum akan ku ko ma yuhuda ma yuhuda ila albayti taqarruban shine abinda ake yin hadaya zuwa ɗakin Ka'aba amma taqarruban domin ibada ga Allah wa aisaruhu shatun mafi kankanta sa mafi sauki shine akuya wala ausadu tsakatsaki bakaratun saniya wala a'ala badana wanda yafi kuma shine shine raƙumi to sai mutum ya bayar in ya bayar fa ya tahallala muhrimu sai mai haramar ya tube ya fita daga haramarsa bi zabihil hadi ta hanyar yanka wannan hadiyar wa halkin ra'asi da kuma aske kai haisu fusira inda aka tsare shi din sai mutum ya yanka kuma ya kuma aske kansa amma sai Allah ya ce wala tahliqu ru'usakum ba za ku aske kawunan ku ba hazar kitabu amun li jami'il muhrimi wannan zancen ya gama dukkanin masu harama da haji aw khasun bil muhassarina ko kuma keɓantacce ne ga wanda aka dace aka ce ba za shiga ba ai la tatahallalu ba za ku yi tahalluli daga haji ba hatta ya bulugal hadiyu mahilla har sai hadayar ta kai bigiran da aka ce har sai hillu zabhu huwa makanul ihsari shine inda za a yanka shi shine bigiran da aka tsare mutum yuzbahu fihi bi niyyati tahalluli za a yanka da niyyar wato tahalluli daga haji ko yufarraqu ala masakinihi sannan talakawa da suke gurin sannan sai a raba musu wai halqu ra'sahu sai kuma ya ace kansa wa bihi yahsulu tahallulu da wannan ne tahallulin daga aikin haji ya ya ya tabbata wa hadal hadiyu laysa wajiban sai ce wannan hadiyar ba wajibi bace wal hasiru la yajuzu qitaluhu shi wanda ya tsare ka din bai halatta ko a yaƙe shi ba kafiran aw musliman kafiri ne shi ko musulmi in yazo ya hana ka zuwa ɗakin to ba a yadda kuma ka je ka yaƙi da shi ba wa in kana alhasirun marada wa nahawuhu idan kuma abin da ya hana mutum rashin lafiya ne kuma kamacin salam ya hilla illa bi fi'il umratin ba zai tube ba sai da umra bila tajdidi niyyatin ba tare da ya sake wata niyya ba wa ya qadi hajjahu fil amil qabili sai kuma ya lama haji a shekarar ta zo in kana sarura in ya zama sarur ne sarur shine wanda bai taba zuwa haji ba wanda ya taba zuwa haji shine hajj shine malamai suke cewa shin wanda bai taba zuwa haji ba za a ce da shi alhaji sai suka ce ba za a faɗa ba faɗa wa wanda bai je haji ba alhaji haramun ne shi malamai suka ce amma akwai tawili za ka iya faɗa amma kai ne mai tawilin a gurinka ma'anar hajj shine muniyaci wanda ya je ana ce hajj domin kalmar hajju shine niyya to idan kana nufin me wanda kullun yana burin zuwa haji haka ce masa haji to baka kuskure ba to anan zaka tafi amma in kana nufin wanda wanda ya taba zuwa haji to anan ka aikata abin da ba daidai ba a shari'a shi yasa ce wanda hajin nasa bai taba zuwa ba hajin musulunci ya je aka samu rashin lafiya ta hana shi zai warware ta da umra amma ba zai canja wata niyyar ba amma wata shekarar sai ya zo ya rama hajji faman kana minkum marida wanda a cikin ku ya zama ba shi da lafiya maradan yuhawwijuhu ila alhalki rashin lafiya da zai bukatar da shi zuwa asce kai aw bihi azan min ra'sihi ko kuma akwai wata cuta a kansa ka kamalin kamar kwarkwata wajirahatin ko kuma wani rauni aw suda'in ko tsananin ciwon kai fa innahu yusbitu ala ihramihi shi wanda zai tabbata a cikin haramarsa min gairi min gairi halqi ba tare da aski ba hatta yuzbiha hadayahu har sai ya yanka hadayarsa tukunna sannan zai yi wannan fa in tsarra idan kuma ya buƙaci haka fa halaka da darurati fil ihrami sai ya aske kan saboda larura yana cikin haramar ba tare da an je an yanka wannan hadayar ba ya damu nan da ne sai ya tube in ya cire wannan ya tahalluli to ga abin da zai biyo baya fa fidiyatun sai ya fidiya alaihi a kansa ya fidiya take an baka zaɓi guda uku min siyamin zai iya azumi li salasati ayyamin na kwana uku saboda cire haramin da yi mai ashe kansa ba tare da an yanka wannan hadaya ba to zai yi wannan aw sadaqatin ko kuma zai ba da sadaka shi kuma bi salasati asu'in da sa'i uku min galibi qutil baladi daga mafi rinjayen abincin gari amma zai raba shi ne ala sittati masakina zai raba miskinai guda shida da kullun nisfu sa'i wanda za a bashi rabin sa'i sai ce huwa muddani shine mudu biyu wannan lissafa lissafan su ne na ma'aunansu can da suke da shi a kasashensu amma sa'i shine wanda aka sani wanda ake samun mudinnabi na jin kuɗi ne yake cika shi to sai zama sa'i ɗaya to da wasa'in ake sa'i uku za a bayar in aka ba da sa'i uku kamar irin namu nan ƙasa sai ka ce kwanan shan ruwa irin na awo ko na bogaji ko kuma dai madaidaici ka auna shi ka bada kwano uku to wannan kwano ukun kuma kowane kwano ɗayan za ka raba shi biyu sai ka ba wancan ka ba wancan mutum shida za ka ba wa shi ne halasi ta ce masakin da kullum nisfu sa'i ko ne sai a ba shi nisfin sa'i shi kenan shi ne fidiya ta abin da mutum yi na aske kansa ba tare da ya yanka hadayarsa ba awon sukin ko kuma yanka shine zabihi shatin ko ya yanka akuya shikenan ya tube sai ce wa aw litakhayiri aw din ta zabi ce in kaga dama kai azumin in kaga dama ka bada sa'i uku din in kaga dama ka yanka akuya su da ubangiji ya gama wannan maganar sai ce fa'iza amintum in kuka aminta al'aduwa wato kuka amince babu abokin gabar awal fitinata ko kuma kuka amince babu fitina bi an zahaba abokin gabar ya tafi aw lam yakun ko ta bayyana ma babu shi to sai aka shiga wani hukuncin kuma sallah ce fa man tamatta'a bil umrati ila al hajj wanda ya tamattu'i da umra zuwa haji ai bi taqarrub ila allah bil umrati kusantar Allah da bauta Allah da umra fi ashhuril hajj a cikin watannin hajji huwa gairu makiyin amma shi ba mutumin maka bane madmumatan ila al hajj wanda ya haɗar da ita da aikin haji wato alhajju ashurun ma'alumat watannin aikin haji shine ɗaya ga watan watan shawwal in hayya mutu sannan zulqa'ada sannan zulhijja ha goma da shi wanda su ne kwanakin aikin haji to mutumin da a cikin shawwal ya yi niyyar umra ya yi kuma ya zauna a ƙasar bai fito ba in yana niyya yin haji lokacin da kuma za a fita ya sake niyya to ya zama mai tamattu'i ya zama mai tamattu'i amma da zai yi umra kuma ya dawo kasarsu sannan kuma ya koma ya niyya da haji to ba ba tamattu'i ne ba haka in kai masa magiya ya karba dan ba dole bane ya karba to dan haka ko a rasa abin yankan ko ba a da kudin ko ba a da maranta to an mutum ya samu ya shiga cimin lam yajid to ga hukunci sai Allah ce fasta ya musalasati ayyamin zai azumin kwana uku zai zama wajibi zai zama a kansa fil hajji a haji ay min ihramihi bil hajji ila yawmi arafa daga lokacin da ya harama da haji zuwa ranar arafa to anan zai azumi uku fa yajibu hina izin an yi an yi hurima qabla sabi'i min zulhijja ya ce ya waje ba a yayin nan ya harama da haji kafin bakwai ga watan zulhijja kafin bakwai wato shida in yi niyyar haji in yi niyyar haji ranar shida to zai tashi da azumi zai azumi ran bakwai takwas ya gama ranar arfa ba a azumi a cikin ta wanda ya niyyar haji shi ba zai ba to kaga in yi ran bakwai takwas ta ai shida bakwai takwas shi kenan sai ce wal afdalu qabla sadisi mafifici shine ya kafin shidan can biyar ga wata yayi niyyar haji sai kuma ya azumi dan shida yi ran bakwai shi kenan takwas don watar waya ba sai yayi ba ranar arfa ba sai yayi ba sai ce likarahati siyami yawmi arafa saboda karhancin yin azumi ranar arfa ga wanda yake aikin haji wa in fatat aula yawmin nahari ko ya juzu siyamu hafi ayyami tashrik idan yin azumin ya kubuce masa kafin ranar layya duk wannan ranakun bai samu dama ya harama da haji ya azumin ba ko ya juzu siyamu ha fi ayyami tashrik a wannan kwanukan jifa da ran ɗaya ga sallah da biyu da uku to sai azumin a wannan wala ya juzu lil mutamatti siyamu ha in faqadal hadiya bai halitta ga mai tamuti bai azumci wa'anne in ya rasa abin layi abin hadaya illa ba adal ihrami bil hajji sai bayan ya harama da haji sannan zai yi ina fata wannan hukuncin ya fita idan mutum tamattu'i zai ya yi umra kuma yana so zai ɗora haji amma kuma ya tabbatar ba shi da abin yanka ba shi da kuɗin ba shi da mai ranta masa ko kuma babu ita a ƙasar gaba daya ya san me ya hau kansa azumi to ba zai fara yi ba sai bayan ya harama da haji yana cikin haramin to sannan zai fara azumi da shine abin da yake nufi lafiya da nota mata isyamuha in fa kadal hadi illa ba ajal ihram bil haji to bayan yayi uku sai ce wasaba'atin idza raja'tum sai kuma azumi bakwai in kuka komo ila wadanikum izuwa kasarku sai ce makata au gairiha maka kowananta wafihi iltifatun cikin wannan akwai hukunci iltifati a wajen masu masu balaga wato ana cikin magana akan wani baya nan baya nan mallam ya ji fa kaza da kaza nan kuma sai aka ce idza raja'tu haka kuma sai aka da mu da ake magana da mu ake mai sai idza raja'u ko idza raja'a a ka'ida aka ce idza raja'a in ya koma gida sai amma sai Allah ce idza raja'tum in kuka koma shine iltifati akwai wato dibaja a wajen magana sai ga an dandasa ta ta yi kyau wani kuma akwai sako da ake so a canja daga can a ce kuma da kowa ma ake sai Allah ya ce tilka asharatun kamila wannan shine goma cikakkiya wato uku a tara ta da bakwai Allah ya ce to goma kenan ya ce fazalaka ta zai hisab fazalaka ce ta lissafi ya ce tattara shi fa'aidatuha wasful asharati wajen shi ne siffarta wannan asharar bi kaulihi kamila ai fi shurudi izil kamali fi sifati wa tamamu fi sifizat in aka ce kamil to a siffa ake siffa sai a ce kamala amma in zati ne sai a ce tamam tamam so da aka bunge sai ce tilka asharatun kamila siffa ce wal jumlatu ta'kidun lima qablaha ita jumla karfafa ce wacce ta gabace ta ita ce fa siyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum an karfafa ta sai zalika wancanan ka ai ma zukira abinda aka ambata min wujubil haji na wajibcin hadaya aw siyami ko kuma azumi alaman tamatta ga wanda ya tamattu'i umra kuma ya dora da haji wannan hukuncin tunda Allah ne mai yin kayansa Quran sai nuna isarsa yace wannan da na dora ba kowa na dorawa ba sai liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wanda iyalansa ba a harami suke ba wanda ba dan maka ba shi zai wannan ba sai ga a hankali ne sai dan maka za a dorawa yi wannan tunda shine a garin sa amma kai ba ko sai aka je kai za ka dan makan ya kara jin dadin sa kura za su na umar yake to ya hana duk wani dan maka da zai umra ya je umra kuma zai haji sai yayi kafin takwas ga wata tun daga watan man ya kama ya ce dora dan yi shi ma ya shawo ya kamar yadda sauran jama'a suka ci liman lam yakun ahluhu hadir lil masjid al haram wanda ahlinsa ba ba a zasa masallaci shine ai man laysa makkiya an yanke hukunci ne ga wanda ba dan maka ba da allam talistazimhu aljum'atu fil masjid al-haram shine wanda juma'a bata lazamce masa ba a masallacin harama shi aka dorawa idan ƙauyukan da suke kewaye da maka nisan su a shari'a sai sun zo sallar juma'a to su ma sun shiga cikin hukuncin mutanen maka in sun yi haji ta wannan fuskar ba za su yi ba amma wanda yake waje yayi nisan da shari'a bata dora masa zuwa sallar juma'a ba da shi da mutumin Najeriya da mutumin Amerika duk hukuncin su daya wannan kusacin nasa ba zai karbe shi ba hukuncin bai hau kansa ba shi ma sai yayi sai ce wal makiyu la dama alaihi wala siyama wa in tamatta mutumin garin maka babu hadaya a kansa ba azumi a kansa ko da ya tamattu'i wa ulhiqa bi tam bil mutamatti fi ma zikira bis sunnati alqarinu wato an hada hukuncin mai tamattu'i an shigar da hukuncin ƙarin wanda ya yi ƙirani fi ma zikir cikin abin da aka ambata me aka ambata shine damu da siyamu zan yanka ko azumi yace to sai aka shigar da mai ƙirani amma da sunna ta annabi alaihi salam ba nassin qur'ani ba shine huwa man ahrama bi hajjin wa umratin ma'a shine wanda ya harama da haji da umra a haɗe aw bi umratin ko kuma ya niyyar umra sun mai difila alaihal hajj sannan kuma bayan ya niyyar umra sai ce wani na ƙara ƙara mata aikin hajji a kai to ne ya zama ƙarin mai kirani saboda haka wato zai kiranin ƙaula an ya ɗofa kafin ya ɗawafi na umrar sai ce ya ƙara aikin hajji to ya zama ƙarin to in ya zama ƙarin to shi ma sai ya yanka sai ya yanka sunna ce ta zo da wannan shi sa shi kirani ma ba a yin sai liman saƙar hadiya wanda dama can ya tanadi hadiya da ita ya taho to shi ne sai ya kirani to shi kuma wanda ya yi tamattu'i daɗi ya ji zai aure zai aurar zai shafa turare zai ci abincinsa zai gwangwaje saka tufafin da ransa yake so sai lokacin da ya kuma niyya da haji to wannan damar da ya samu sai Allah ya dora masa wannan shi yake kira damu shukran wannan jinin na godiya ga Allah ne da ya baka dama to shi ma mai kirani sai annabi Ali zo da shari'a cewa shi ma sai yayi shi ma damu shukran ne saboda idan ya zo ya niyyar haji da umra idan ya zo ya dawafi daya to gurin Allah biyu ne shine hajjin shine umrar in ya sa'ayin shine hajjin shine umra shi ma damu shukran shi ma sai yanka da sunna aka tabbatar da wannan ta annabi alaihi salam sai ce wattaqullah ku ji tsoron Allah fi ma ya amurukum bihi cikin abin da yake umarta ku da shi wayan ha anhu kuma yake hanawa wa khususan ballantana fil hajji a cikin aikin haji wa alamu anna Allah shadidul iqab ku sani Allah mai tsananin ukuwa ne Allah ka kiyaye mu da man khalafahu ga wanda ya saba masa أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة
assalamu alaikum Allah saka malan da alheri Allah kara masa buɗi Allah riko da hannunsa Allah ta malan gashi an yi bayanin cewar idan mutum ya haji ya zo ya waɗansu abubuwa hajjin ta rushe na'am Ban ce ta rushe ba na'am hawan da Allah ya Awa- na'am, awan da Allah yi masa ya kai sa masa sabani a ciki na'am eh to Allah ta malan wani mataki ga wanda ya haji bayan dawowarsa zai ɗauka shine kun Da yake- karfin zuciyarsa kurin na'am shikenan na'am eh kai Na- ya san zuciya na'am ya tsaya akan abin da Allah ya tsaye da shi na'am kuma ya dinga kafa kafa yana rini ta hajji kamar kwai ne na'am baya son ya subuce na'am shine na'am to in yayi ba shi da sakamako sai aljanna to ya Na'am.
tsaya a nan na'am kai zai abubuwan da kuma zai zai rusa wannan abun ubangiji ya janye masa abin da yi masa na'am da shi sa za ka ga in an sako daga arafat an taho an yi jifan na za ga mutane da yawa suna taron alhazai a hanya in za a taho harami na'am an yi jifan na za ga ana ta hani allakum aljanna Na'am.
hani allakum hani allakum na'am yara da manya za ga suna ta tahowa ana ta ce hani allakum hani allakum Allah ana taya mutane wannan na'am Allah ya gama auna ka mutum amma ko Allah yana auna ka so daya duk na'am juma'a Allah ya auna ka na'am na'am kuma a shekara yana auna ka duk ramadan a Allah rayuwarka kaf da hajji zai auna ka sau da na'am ka sai kai hattara Allah da akbar Eh, Allah ya ƙara buɗe amin to Allah ta mala yadda hajjin nan yake da matsaloli da wahala wanda ba shi da ilimi Allah ta mala ta ya zai zama ya aikata hajjin nan cikakkiya kamar yadda Allah yake so assalamu alaikum wasu sai daman ai cewa aka yi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi neman ilimi farilla ne mawalan mai suka ce neman ilimin sanin hajji bai zama wajibi kan kowa ba sai lokacin da niyya ta kama to ya zama tilas sai ka koya ba za ka je kai da ka ba to mu nan kasar mu Allah ya saka wa hukumomin mu da alheri idan aka ce za a yi duk wanda suka biya ta dinga shirya musu bita sauke faradanta ne ita hukumar ce ya rage na wanda je in yi ki zuwa ta fita ko a lahira an ɗauko da suka sani su koya mutum ga yadda za a yi ga yadda za a yi ta kwatanta masa a yi ta kwatanta masa to mai da hankali ya je kuma ya shigo gari wanda ya san sun iya ya ƙoƙari to sannan kuma in an tafi shi ma akan sa su su bi su a can wani so samu nema da sai a ce duk wata dufa'a wata wani adadi na mutane a ce an ware musu wanda zai musu jagora ya dinga dora su a kai wannan shi ma da an yi haka abin zai kara a ramasuwa amma ka sani aikin haji in kana so za ka yi a cikin tafe da malayi ka rubuta tun da dadewa cewa in kana so za ka je haji ka tanadi kuɗi to abin da za ka fara yi shine sallah raka'a biyu in ka idar sai ka roƙi Allah ilamance wannan aikin haji sannan duk jama'ar da za ka haɗu da su daga hajjin har a gama ka ba wa Allah zaɓi haɗa ka da ayarin na kirki wanda za ku zauna a jirgin sama ɗaya hatta jirgin saman da zai ɗauke ka sai ka ba wa Allah ya zaɓa maka jirgin saman da akwai yadda Allah a cikin aikinsa sannan fasinjan da za ku shiga da su a wannan sai ka roƙi Allah a kansu wanda za a sauke ku ɗaki ɗaya sai ka roƙi Allah a kansu wanda za a shigar da ku mota ɗaya sai ka roƙi Allah a kansu wanda za ku zauna haima ɗaya sai ka roƙi Allah don ba ƙaramin aiki ba ne to haka ake yi in za a yi wannan to sai ka roƙe shi zai amsa maka duk ayarin da ka shiga Allah da wanda ya zaɓa ne haka ake wannan eh dan adam makaho ne ko mukadidin ba ma furir ba da wanda zaka yi miƙa masa ko irin da azumi din nan da ake zuwa in za a ci abinci da azumi a ce za a je sufura to kar kai da ka tafi da ka duk lokacin da muka je sai mun gaida annabi alaihissalam muna fitowa mun riga mun samu alfarma ta gaida annabi sun wuce ta fuskar sa sai ce wani na roƙe ka duk sufurar da wani ya kira muka zauna ka sa ita ce sufurar da ka fi so kaf a masallacin kura ka shan sauraron gawa zai kira na dole kina yadda sufura sai ta cike sai haka ake wa Allah subhanahu wata'ala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi Allah ya saka da alkhairi lagata malam wanda yake tambaya dangane da ah, fadin Allah subhanahu wata'ala hatta yablugal hadiyu mahilla ce to yanzu mutum gashi baya sanin ma ina aka kai hadiyar to har hakan zai bu koko kamfanin zai tsaya sai ya ji ya kai shi ya ga yankan yayi sannan ya kunshi
wannan fa ana magana ne a lokacin larura ba wancan da aka saba wannan ba da shi ake ba ai a wannan na ta mutu yayi ba a ga maka haka a ciki ba ko ko akwai to wannan kawai in ka riga ka bada kamfanin za su je shi tsayawa da su a arfa da za su yi duk kunce-kuncen da shari'a ta ce a yi suna yi maha'in ce a ce ka bayar ka miƙa kukurin idan ka rufe za su ya kama ce wahal da kansa eh
Allah ya saka da alheri wato ai aikin kowa ƙoƙari ke taimake ka a kai illa zamani da izo kusan aikin ya zama kamar abin ɗan san a ci riba riba amma da ba wannan ba wannan kowa so yake ga ya taimake ka wannan hajjin ta musulunci kar maka sauke ta kuma yana da hannu a ciki hatta mu dawo shi in aka je da zai katuwar rumfa a saka yashi a dinga gaso raguna ana kawowa in za ku wuce zaka ya saka a baya ya dauko makawo ya saka shige muku gaba wajen dawafi dadi yake ji lokacin mihna ce ba tijara ba sannan za ka tafi akwai wani yayanmu yanzu yana da rai kakanninmu lokacin da suka je maka a ƙasa su bayan sun dawo shi ne farkon wanda aka fara haihuwa yau shekararsa ɗari da hudu kenan to shi yake gaya mu ya ce su suka ba shi labari cewa a wannan lokacin in za a tafi maka a jakuna al'ummar duniya kuwa su ke taimake ka in suka tashi misali daga kano da jakunansu da guziri in aka je zango na farko a ce misali bilkacewa aka sauka a nan in aka yi 'yan kwanakin za a yi gaba ba za su bari ku tafi da jakunan ku don ba za su iya ba sun gaji sai su karɓa sai su yi musaya su ba ku nasu lafiyayyu in kuka tafi kuna tafiya kuka je misali da magun kuka sauka in kuka gama kwanakin ku sai su karɓi jakunan ku sai su ba ku nasu lafiyayyu sai ku yi gaba in kuka je yarwa in kuka yi kwana da kwanaki za ku je su karɓi jakunan ku sai su ba ku nasu haka ake har a je bakin ruwan mali don kowa su ke ce maka ka kaje ba ya zame maka dangar ma ya hana ka zuwa ba saboda an san muhimmancin ta haka kuma in za a dawo shi ma da inda kuka zo su karɓi naku su ba ku nasu da haka haku dawo gida da haka ake Allah ya taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah ya saka da alheri wannan kuma yake cewa algatu malam idan mutum hajji ta zama masa ramuwa to kuma da shekara ta zagayo ya zama abin da yake da shi bai kai ya iya aikin hajjin ba to ta zama wata shekara mai zuwa kenan ko ta saraya sai wata shekara sai ya samu jijiya tana kansa kuma aiki in yana da maranta sai ya ranta ya je an ba ce wani tan akwai ahalil khair da suka ga wannan abun ya same shi sai su tare su ganganta kamar yadda wancan suke so a yi haka mutanen arziki za su yi karo karo su biya masa dan ya je ya sauke wannan nauyin da yake kansa an nuna masa yan uwantaka ba a yi buris a kyale shi ba ya wannan haka ya kamata a yi masa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri wannan kuma bata shafi maudu'i ba dai cewa alga ta malam mutum ne mara lafiya a cikin unguwa aka kai shi asibiti aka ayyana wani adadin kuɗi to da aka dawo sai ba shi da halin da zai iya biya sai yan unguwa suka haɗu cewa a tara kuɗin abin da ba a biya masa to har ya kai wajen wata uku ba a gama tattara kuɗin ba sai Allah ya masa rasuwa to wai yanzu ya zafi
ya za su yi da me da wannan kuɗin kuma sannan suna da laifi a wajen Allah a'a sai wannan magana lafiya gurin Allah kuma sai an duba shin za su iya ba da kuɗin a lokacin suka ƙi in za su iya suka yi to suna da laifi don ba su yan uwanta ka ba su taimake shi ba shi kenan yan kuwa iya karfin su kenan suna ta kuce ba kuce ba har ka haka ta faru to a gurin Allah ba su yi laifi ba kuma Allah gode musu zai iya ikon su kenan wannan akan haka yake to sannan kuɗi da suka riga suka har hada bai riga shiga hannunsa ba balle ya zama ya hauzi ya zama mallakinsa wannan ya rage nasu kuma in sun ga dama za su tattara kuɗin yana da ahali su je su ba su ce to wannan kwaye wani abu da shi in kuma sun ga dama za su komo dawo a tsara duk wanda suka ba da kuɗin ko a da masa da kuɗin sau na ya rage nasu shi kenan amma wannan dai na ga zai dan musu wahala da za su yi karamci dai su tattara in yana da iyali su ba su sace abinci da yafi eh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alheri Uh, wannan kuma yace alga ta malam naji an yi maganar haji tamattu'i da qira- uh, kirani ce to shi akwai wanda ya taba ji an yi maganar ifradi ce to shi bai ji malam ya faɗa ba ko shi ba a yanka a yau to ifradi ba a yanka ifradi aiwa ya ce da shi idan ka je ranar karamar sallah ka saura ka ce labbaik allahumma hajja ba ka isa ka tube ba har sai ranar babbar sallah haka za ka zauna ba gyaran fuska ba yanke barci ba rufe kai ba shafa turare ba za ka aura ba ba za ka aurar ba haka za ka zauna har sai ran da ka jefi wannan jamra kuma kai aski shi kenan sannan kai ta halluli ƙarami in kai da wafula ifa da kai ta halluli babba shi kenan to da ka shi babu babu hadaya a kansa saboda tsabagen halarci sun surutu a cikinsa ubangiji bai ɗora maka wani abu a kai ba shi ne illa kawai abinda ake jan hankalin mutane harasanmu mu dinga kiyaye su abinda Allah ya shar'anta annabi alaihi salam ya zo da shi aka ce nau'in haji uku ne ifradi shine kai ne haji falan daya tamattu'i shine kai ne ya umra amma tare da azuranka bayan an watan zulhijja ya kama za kuma kai harama ka dora haji kai to ya zama tamattu'i ko na sai kuma kirani shine kai niyyar haji da umra a haji ko kuma kai niyyar umra kafin ka je kai tawafi kuma sai ka ƙara da haji kai irjafi ka ɗora mata haji a kai to shine mai kirani to biyun nan su ake wa hadaya amma wancan ba a yi to sai mutanen mu suke binnanci da tsaga to wanda ya farade sai a ce hajin hajin gidadawa ko hajin ƙauyawa yake yi wai kaga wannan kalma ce mummuna sai ta ja mutum fushin Allah ya dake shekara saba'in a wuta so da can da aka shar'anta ta ba zancen gidajenci a ciki bayan can ƙauyenci a ciki abinda kawai ake magana Allah ya karba sabanin malamai ni ba na kawo shi akan wace ce tafi kirani ce tafi ko tamattu'i ya fi ko kuma ifradi abinda ake bukata dai ikhlasin ka in ka ikhlasi ka mai da hankalinka ga Allah to shi wannan zai duba sai karba aikin tunda dai hajjin ba ta da sakamako sai aljanna wannan ake bukata Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum salam Allah ya saka da alkhairi